حديثي نا 76 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to kamar yadda yake gudana karatunmu da muke na ranar lahadi tsakanin magarba da lisha a nan masjid sabilu guda ga wanka tare da magaran na wannan littafi adabul mufrad ko al'adabul mufrad na imam abi abdullahi muhammad bin isma'il buhari to ina ga a wancan satin mun kare babe na arba'in zan mu tashi kan babe na arba'in da ɗaya hadisi na saba'in da shidda baban da yake karantar da mu da yake cewa babun babun man ala jariyataini aw wahidatin ala abin da yake ne da ala an faɗa ciyarwa shine ala man ala wanda ya ciyar jariyataini ɗiya mata guda biyu jariya ɗiya ɗiyanka mata guda biyu abubuwa hida ko ɗaya kenan baban zai karanta da mu cibiyar wai ɗiya mata jariya sai ni sai ta amma dai ɗiya mata guda biyu abubuwa hidatun ko ɗaya ala man amfaka wanda ya ciyar to sai ruwa ta farko ta ce
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجاب التج التج
التجيبي التجيبي عن أبي هشانة العم الع- المعافري عن معافري معافري عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من من جدتهن كن له حجابا من النار
to wannan babi yana nuna mu ne fadalattiya mata fadalattiya mata Allah ya fifita da kula mata fiye da maza don wannan musulunci addini ne wanda ya huda ruwa da lafam ya bata matsayinta sosai na a kula da ita don wannan zaka ga hadisai da dama sun zo na in Allah ya baka iya mata ka kula da su kana samun aljanna amma duk babu hadisan da suka suka ce iya maza amma dai zan ga wannan baban da na gaban shi na in Allah ya baka iya mata ma kamar kilan aljanna ne baka dan wannan ka dauki misali wa suna kin iya mata amma dai hatta Annabi sallallahu alaihi wasallama ai iyan shi wanda suka girma a hannun shi suwaye mata ne ko guda nawa da wanda har ya aurar da su Fatima ko wanda har bayan shi da wata shida ta rasu da Zainab ko da Ummu Kulsum da Ruqayya kaga iya Annabi sallallahu alaihi wasallama duka wanda ya girma da su mata ne daga nan zan gane kenan iya mata suna da wata daraja don wannan wannan ruwa yake ta ce hadasana abdullahi bin yazid abdullahi bin yazid ya ba mu labari kala ya ce hadasana harmala bin imran harmala bin imran ya ba mu labari wane ne harmala bin imran shine abu hausin abdujaibi an abi ushanata al-ma'afiri an uqbata bin amirin qala sahabin gane shine Uqba bin Amir shine sahabin manzon Allah kenan Uqba bin Amir sahabin manzon Allah kale yake kenan shi wannan sahabin Uqba dan Amir shine yake yace mi yace sami'tu naji da kunnena Rasul sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji da kunnena Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wane ne ya ji da kunnena Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa eh Uqba bin wa uku binu amir shi ne ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi yana cewa man kana lahu salasu banatin man kana lahu salasu banatin dukkan wanda ya kasance yana da iya mata guda uku banatin mata kamar can jariyatin da ce kenan man kana wanda ya kasance lahu yana da salasa banatin ‘ya'ya mata gudana uku kenan a rayuwarka sai Allah ya ƙararta sai ka samu ka arzatu ka aiki iya mata nawa uku sai ce wasabbara alaihinna kuma sai ka yi haƙuri a kansu wasabbara alaihinna kayan ɗinnan guda uku wasabbara ka yi haƙuri a kansu zama da su kenan ka yi haƙuri waka sa kunna kuma ya tufatar da su kenan tufatarwa da ci da sha da tufatarwa kasa nan sa kaya kamar ta wata hadisin bitaksuha kasa asali fe ne waka sa kunna ya tufatar da su min jiddatihi daga gwalgwadon samun shi jidda kamar wadata shi samun shi ai samun ka da nashi da nawa ba ɗaya ne ba to shi Allah baka iya mata guda nawa kai hakuri ka tufatar da su kuma min shiddati daga gulgwadar samunka kunna lahu za su kasance gare shi me zai kasance gare shi wanda iya matar ijaba minan nari shakammaki ne daga shiga wuta kenan me zan ba gani iya mata kire na shiga aljanna kenan wanda yake da iya mata guda nawa kada guda uku kai hakuri ka tufatar min shiddati daga kunna lahu hijaban min na za su kasance a gare shi hijab shakamake daga daga shiga wuta kenan iya mata Allah arzuta ka iya mata guda uku suka girma har suka sa su ga wata ruwaya wajen waje kunna haka sanya su ɗakin miji kamar da ruwayoyi na gaba da suna fasa samu wannan wannan makaranta kenan haka sa su ɗakin miji guda uku ka samu wannan kamar ka samu garin shiga aljanna kuma wannan hadisi ne wanda hadisi ne sahihi baitina ya zo a adabul mufrad ahmad ya hudo shi ibn majah ya hudo shi kuma albani ya sa a shi wani hadisi hadisi ne sahihi kenan juna mu duk dai wanda yake da ƴaƴa mata guda na uku yayi hakuri a kansu ya tufatar da su na gulgudan samun shi za su kasance a gare shi shakamaki daga mi daga guda sai ba ta gaba da shi
قال حدثنا الفضيل بن جكين قال حدثنا فطر عن الشرحبيل قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة to kaga wannan shi ma wancan na sama muka ce shi ma hadisi ne sai wannan ma Ahmad ya hudo shi shi wannan wanda zan makaranta Ibn Majah ya hudo shi albani ya hassana shi shi ma hadisi ne wannan sai shi ma kenan shi ne ta hadasana fadl bin dukai hadasana fitr fitr wani ana cewa fitr bin khalifa ake ce mai an shurahabilu a shi kuma shurahabil bin ake mai shurahabil bin sa'ad qala sami'tu ibn abbas yace ya ji ibn abbas yana cewa ibn abbas shine abdullahi dan abbas ibn abbas abdullahi bin abbas ya je na cewa shi ko abdullahi bin abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ina sahaba ana shi ne ibn abbas ya suna ibn abbas yana abdullahi da abbas yace shi kuma ya samo daga ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace ma min muslimin babu wani musulmi tudrukuhu ibnatani wanda ƴan mata guda biyu za su riske shi kenan a rayuwar shi ya samu ƴan mata guda biyu iya fa yuhsinu suhbatihima ya kyautata zama da su fayuhsun ya kyautata zama da su illa adhal tahu janna adhal tahu da janna sai dai sun sanya shi aljanna su wannan guda biyu adhal tahu tasmiya kenan su biyu sai dai wannan biyu sun sanya shi aljanna kenan baicin na sama nan nan ta babu wani musulmi tudruku ibnatan iya biyu mata za su riske shi me ke da za su riske shi wai a rayuwar shi zai samu iya mata guda nawa eh kenan a rayuwar shi dai zai aiho iya mata guda biyu in ya aiho su fa yuhsinu suhbatihuma ya kyautata zama da su suhba zama da su illa adhaltahu janna sai dai wannan iya matan guda biyu sun sanya shi aljanna to sai anan zaka gane sai ce fa yuhsinu bi suhbatihuma ya kyautata mi zama da su to ya ne zai kyautata zama da su hadisi na kasa zai kasanta ma كانت أنا قصدي شيء فسد ما ينكر
قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا سعيد بن بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعد القوم واثنتين يا رسول الله قال واثنتين to ita ma dai kenan duk wannan hadisan wani kula da diya mata hadisai ne wanda kamar garanti ne hadisai ne sahihai wanda malaman hadisi ba su yi magana akan su ba kenan wannan ma da zan makaranta a harjahu ahmad ya hudo shi baihaqi ya hudo shi albani ya saha shi ma wanda zan makaranta shi yake cewa hadathana abu abu nu'man abu nu'man sunan shi muhammad bin fadal abu nu'an nu'man ismuhu muhammad bin fadal ismuhu قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا محمد بن منكدر محمد بن منكدر ya bamu labari yace anna Jabir bin Abdullah daga Jabir dan Abdullah shine sahabi Jabir bin Abdullah al-Ansari sahaban manzon Allah kenan shi wannan Muhammad bin Munkadir yace Jabir bin Abdullah al-Ansari hadasa um ya ba su labari shi kuma wannan Jabir bin Abdullah al-Ansari wane ne muka ce sahabi ne da manzan Allah ƙala ya ce shi jabir ya ce kenan jabir ya ce ƙala rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce kenan jabir bin abdullahi al-ansari ya juyo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana lahu salasu banatin duk wanda ya kasance yana da iya mata guda uku Allah ya baka iya mata guda nawa uku to can aina sama muka ce fayyuhu su ne su ba tsima ko yana kyautata zama da su to wannan hadisin zai fasarta ma ya ne kyautata zama da su ne sai ne dai ce ma man kana lahu salasu banatin wanda ya kasance yana da iya mata guda uku sai ce yuqyi hinna yuqyi hinna wa yakfi hinna wa yarhamu kunna abu nawa uku to me yuqyi hinna yuqyi hinna nan ya ba su mafaka kenan ya ba su makwanci kenan aka ce ya ka ba mutum makwanci kenan shan shi total ta fita yan a gidanka wanda ka ɗauke shi kenan ka ba shi mafaki yana gidanka kenan ka ɗauki shan shi total duk komai shi a hannun shi rayuwar shi rashin lafiyar shi shan shi ta sante shi ta abincin shi ta makwancin shi duka ka ɗauke da ɗaya taka kenan shine yi ɗuri hinna ka ba su mafaka kenan kalkashi wani mafaka da ka ba su kenan shine ka kyauta gurin kwanansu ka kyautata lafiyarsu ka kyautata abincin da su sha waye ka fi hinna kuma yana wadatar da su duk abin da suke so yana yana musu nan na farko ya ba su ni mafaka nan waye ka fi hinna kuma yana wadatar da su me wadatar da su da cin su da shan su da bukatar su sharkin su gaba daya prince and shark total talakon da makaranta da ina da ina komi ka doke musu kuma ya ce wayar hamu kunna kuma yana jin kansa yana tausayin su kenan kai je kana musu duk wani abubuwan ka ba su gida ka ɗauki kuɗi a shan kyautar amma dai kana gallaza musu a'a wayar hamu kunna yana yana tausaya musu yana jin kansu to wanda yi wannan faqad wajabat lahu janna aljanna ta wajaba akan shi faqad wajabat lahu janna aljanna ta wajaba akan shi sai ya ce albata in aka ce da larabci albata kamar an kare tabbata abu wanda kawai haka ne shi da ta albatta albatta kawai an kare kat ba wani kwaskwari ko wannan kawai aljan ta bata bata kan shi kenan ya fasa ta ma wani kyautu ta wai kenan kana biya mata guda uku na farko aka ce ka ba su ne yuhi ne ba su mafaka ko kenan karkashin mafaka ne ne wanki da ci da sha da prince and shell total sante rishin lafiya zai kawo ke musu waye ka fi hinna yake biya musu bukatunsu bukata ba wanda zai taɓata su ba kamar yanzu misali ya ni a karama ta ce sai ka saya mun sallahu fa ai baka saya mata kenan hanya ce da zaka bata ta kenan irin bukata dai wadda a adalci kenan kana biya musu bukatar su duka kuma kana da halin gulgulun karfin ka kamar can da sama yace wayar hamuhunna kuma yana jin kansu to wannan zai su kasance ga faqad wajabat lahu janna aljanna ta wajaba akan shi ce albatta tabbas da ya mutu ya shiga aljanna to da annabi wannan magana ai ya nawa ce uku faƙala rajulun min ba'ad qaumi sai wani mutum daga cikin mutanen sai ya ce kamar wanda su suna zamna a fali ita annabi annabi wannan magana daga cikin su faƙala rajulun sai wani namiji min ba'ad qaumin daga cikin wa'ansu mutane ya ce me ya ce sai ce wasu na tayin ya rasulullah har guda biyu ma ya manzan Allah tun da ai uku uku annabi shigo sai ya ce wasu na tayin ya rasulullah har iya biyu ma mata ya manzan Allah ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu na tayin har ma guda biyu har shi da wata ruwa jami da ke cewa da mun tsammanin wani ya ce haɗe ma annabi ce haɗiya to ba a tambayi ba annabi ɗaya to amma dai dan Allah ya sa daga biyu ne sai aka tsaya da biyu malamai sun ce da koyi hadisi a bako yana da yake zuwa ce haɗaya wannan bai inganta ba amma dai wannan su ne suka inganta kenan wannan ruwa guda uku ne suke karanta mu fata na iya mata kenan iya mata albarka ne sai da yanzu abin da zaka auna gani duk wani rikici ai ai da daga naki da ko tarbiya tarbiya guda uku ake da ko ko tarbiya ai ni kaso daga naki da ko da da gida da makaranta da titi ana da ko tarbiya da gida da makaranta da titi ana ki da ko tarbiya to kuma a gida a gurin ake da ko tarbiya eh ai hido ko ta gurin uwa fiye da baba tun ai uwa ita take zamna da su kullum kuma su ita ce abu kai shawarta kenan wannan duk yadda in mace ta zama ta kirki ce al'umma ta zama ta kirki duk society in matan na kirki ne ana ake samun al'umma ta kirki in mata ba na kirki ne a society mata sai su ne sai al'umma ta lalace kuma ka auna yanzu ka auna a cikin yan uwanka da garinka da kake zama da unguwarka duk in ka ga ma wani iskanci da yake janyo na mata ai rashin kula ne rashin mafi yawan mata da suke iskanci ko wani abubuwa wala rashin galibi wata babu yuyin nan wanda zai bata ba kai wata ci da sha da yunwa ne take tsada wata ba wanda yasa take education in tun harko ya sa telefon ya sa ta makaranta yana binta komai yana bata waka sabon nan mishi da tsiyi yana wadatar da ita gwalgwadon ikonsa duk babu wannan kenan wani shi ke kai halaka al'umma mata sai su yi jirafe sauka daga hanya sai al'umma gaba ɗaya sai ta yi sai ta rushe kenan mu muke gane wannan ruwayi guda uku iya mata albarka ne kuma suna kile na shiga aljanna kenan ga wata ruwaya sai ce to ina ne matsayin sa su aljanna su girma a gurin gari sai ce wanda waje kunna kenan har su kai girman ka rabu da su lahiya ka sa su ɗakin mishi dan wannan malaman salf da suka wuce da dalilin wannan hadisi kamar can ba su habai da ba su habai in Allah ba su iya mata guda uku ko biyu in suka aure da su sai su shiga makwabta ko abokan zama ko ƴan uwansu sai su ce a ba mu muni sai su rika ɗauko marayu mata suna rikewa a gidan nan eh su mutanen da sahabbai da ban sahaba gaske dan su sayi dubul din aljanna kenan ake kana da aljanna ka rike uku ko to Allah baka uku kuma ka aurar da naka ko babu amsu kenan sai su rika bin gidan yan uwa da abokan arziki sai su yi sai su ɗauko wa'ansu mata sai su ƙara rike su su yi dubulan aljanna kenan ka aurar da naka biyu ka shiga ɗiyan ƴan uwa ka amso biyu ka ƙara ka ƙara don zai ke ta samun aljanna aljanna ka bona hadisa saboda muhimmancin rike su to ba iya mata ba su kaɗai suka tsaya har ma ƴan uwa mata don wannan sai ce na gaba babun babe man ala salasa a hawati wanda ya ci ya rike ƴan uwan shi mata guda uku sai ɗinka mata kaga da rike musulunci ba maza bai ce ba hukunan ɗinka maza sai ce man ala salasa a hawati wanda ya rike ya ciyar da ‘yan uwan shi mata guda uku shi ma kamar na can sama iyanka aka jago to wannan ‘yan uwanka to sai ce
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سحيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن عيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة
to shi ma wannan man ala salasu ahwatin wanda ya anfaka ya ciyar da ɗan uwan shi mata guda uku yace hadasana abdul aziz bin abdullah qala hadasana abdul aziz bin muhammad عن سحيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري قال صحاب الله وهي صحاب أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يكون لأحد ثلاث بنات ɗayanku ba zai kasance ba yana da iya mata guda uku la ya kunu li ahadin salasa banatin ɗayanku ba zai kasance ba yana da iya mata guda uku au salasu ahwatin ko kuma ƴan uwa mata guda uku kuma ƴan uwa mata ne yake bai bambance ma ba member ko member ko kuma duka kenan kawai ko wanda yake ciki ɗaya ko wanda uba ɗaya gama ku ko wanda uwa ɗaya gama ku duk ɗaya kenan ɗayan ku bai kasance ba yana da iya mata guda nawa uku ko kuma ‘yan uwa mata guda uku fa yi sunu ilaihinna ya kyautata zuwa gare su kyautata zuwa gare su ko aimi a baya ko ya ba su mafaka ya yi kaza ya yi kaza shi da kyauta yi illa da halin jannata sai wannan ya shiga aljanna kenan ba ma ɗiyanka ba ai hatta ‘yan uwanka mata suna zama wutarwa wajibi ne kai karge su ina ne suke zama wutarwa wajibi karge su inda uba ya mutu in uba ya mutu kai kuma a bani kai kowa wadata kenan wannan ƴan uwanka mata wajibi ne ka rike sun ji malamai ko ba ka rike su ba Allah sai ya kama ka kamar uba ya mutu a gida kuma a gidan ga kunan ku wanda yake ga ƴan uwanka mata na wajen uba ko na wajen uwa ga suna kai kuma kana kai ne mai duwa in ka rike su wajibi ne ba mustahabi ba in uba yana nan kenan ne ne ka rike su mustahabi amma da in uba ya mutu ƴan uwanka mata wajibi ne ka rike su in baka rike su ba saka sarganta Allah kama ka zai kama in yanka su kenan da wanda ka wanda yace ba zai kasance ba ɗayan kuwa da iya mata guda uku ko kuma ƴan uwa mata guda uku ya kyautata zuwa gare su sai ya shiga aljanna wanda da yana ga fadalan mata sai babu na 43 sai yace babun fadalu man ala ibnatihi marduda fadalan wanda ya ciyar da iyan shi marduda haka ce marduda wadda aka mai domin kamar zawara ke wadda ai wancan hadisin ka bi su ai daga na mata aure ai ta wata daga hannuna ko to in haka mai dota ai ana iya in ta ɗauki rayuwar da mata da maza wa yake yin kuma gidansu eh wa yake yin kuma gidan baba a rayuwar su ɗoka duk iyan kamar wani malami na cewa mafi yawan mata suna mutuwa gidan babansu in ka kalli duniya haka ne duk auren da aka mata je mafi yawan su suna mutuwa gidan babansu abu ne yake bai mata gida abu nawa na ɗaya mutuwai kenan sai kin je kin auren kina biya wajen guda biyar bakwai wata takwas sai mijin ya mutu ya za in aka yi haka haka gidan baba ke koma ko kuma dole kai wa ko kane ka doko su na biyu fa rabuwar aure na uku fa rishin layiya ma ta yi rishin layiya mijin ba kowa bai ke yi cewa ki amina ta gidan babansa kalli al'umma ka gani da kai da dama za ga rishin layiya ta yi rishin layiya sai ga mije ce ya amina ta gidan uwayenta mafi yawan maza ba kowane namiji da yake sosai in rishin layiya ta kai rishin layiya yake ma iya amma dai auna ka gani a unguwanku a garinku an yi da dama sai ka lalubo wani ana zaman layiya kawai an maido ta ne eh an maido ta gidan mijin bai suke ta ba amma dai rishin laya ta rishin laya ko wani abu ya yi abu sai ce kai a mai da ta gidan wa ba a ƙauya a marayin ma a ƙauya ji wani ko eh an buga ana ta zuwa ana ta zuwa likita ko wani allah ya wani cutar iska ko wani abubuwa da ya same ta ko kuma cuta ta wani abu da ya same ta an yi ta buga a yi miji cewa ke kai a mai da ta gidan baban to dan wannan ya kama wannan baban da a kula su ya ce man ala ibnatihi mawduda wanda ya ci yadda yashi marduda wadda aka mai domin kenan zawa shi ne shi ne zuwa bayanan sai yace قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشن ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك to wannan ruwaya tace hadathana Abdullah bin Salih qala hadathana Musa bin Ali an abi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala li suraka annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa suraka suraka bin Jusham yace mai ala adulluka annabi yace mai ala adulluka shin bazan shiryar da kai ba kenan ba na sa ka hanya ba ala a azama sadaka da mafi girman sadaka kama da ce bana gaya ba abin da ya fi girma a cikin sadaka da zaka yi aw min a'zama sadaka ko kuma kai daga cikin mafi girman sadaka kenan annabi ce ba zan shirye da kai ba a bisa mafi girman ko kuma daga cikin mafi girman sadaka zai gaya mafi girma a sadaka wadda take girma ko kuma a sadaka daga cikin ta wanne ta yi girma shine ba zan shirye da kai ba ala a'zama sadaka a fi mafi girman sadaka ko kuma daga cikin mafi girman sadaka sai shi wannan ya ce suraka ya ce bala ya rasulillah na'am ya manzo Allah gaya mini kala sai annabi ya ce mai ibn tuka mardudatan ilayka iyakka wadda aka maido ta zuwa gare ka zawara ko saki ko mutuwa ko rishin lafiya an buga an buga an ce koma gidan babanki ita wannan ibn tuka mardudatan ilayka iyakka wadda aka maido ta zuwa gare ka laysa laha kasibun gairuka batta da wani mai kula da ita sai kai katin kenan wanda zai bata abinci da ci da sha babu sai kai kenan shi ne mafi girman sadaka ko kuma daga cikin mafi ficiyar sadaka kenan nan kaga kuma mu cikin waye ai wata suna gora ne ce ci da kin ci da uwanki ba wannan sai da kai zaura an ta zo ma yanka ce kuma zai zai uban karka cewa in ci da kin ci da uwanki ba wannan eh in ci da kin ci da uwanki ko kuma ai rayuwa da take ai zai ga wata kuma iyan wajen gudu ta aihu za ta kwaso mata zo gida mata duk wannan hadisan annabi da yake faɗi ai an san dan a kare duwa da al'umma ba kaga tun mutuncin mata da ake karewa kamar don a kare mutuncin mata to yanzu a shawara yanzu wannan me zai huta mu daga wannan abubuwa a yanzu a shawarce mene da solution na education da zan wa mata tunda ai a rayuwar mata ne na musan su ne masu shiga wahala da kaza da kaza da kaza na farko zaka auna a garin ku ko a unguwar ku ko a ƙauyen ku ko a ƴan uwanka kai tsaye ka bi baka shiga fami da kai ta daya ta yi iya bakwai shidda hudu mijin sai mutu to ta ɗaya ta yi iya bakwai takwas ya sake ta wata rashin lahiya ta maido ta to duk wannan ba su da gadi ai da gari ne society suke lalacewa yan uba ya mutu yan uwa ba taimakawa an bar mace da iya takwas biyar shidda ta zo ta kasa awara bai wa Allah iyan wannan sun tashi da safe ba riga sun da kirki aka ba su suna ga abokan suna kaza suna kaza to duk shine ai hanyar lalacewa to ya za a samu solution wannan solution nawa ne yanzu duniyar da ta juya sai abin da zahi kai zahi kai da zamu ga kubar yara su yi doguwar da kubar yara su yi makaranta sun suka yi wannan ku da sun shiga wannan ciya sai suna iya hudda kansu amma dai kuka yi zahi kai ka aika za ka aika za kuna aika za ka aika za to wallahi muna wani gurbin kullum a wuna sakka gani daga iya takwas iya bakwai ai a ƙarshen duniya a in kai yanayin duniya wa yake yin mutuwa an san ai Allah Allah bai ce ba yanzu ba na zamna ba eh tawakkali da Allah ya ce na bar fami na kan Allah zai ci da su ko ai haka aka ce ka tashi kaune ma ko wanda suka ce ai lokacin wannan Umar bin Hada wanda suka ce sun zamna ba sa nema ba Allah ba su ai Umar kashi ce zai ba su aka ce ai tabbata ruwan zinariya bale a zuwa kowa tashi ya nema wannan sa abin da abi wa kasu hadisi mai sha'ala lokacin da zai mutu wanda zai wasiya ce zai ba da duke shi gaba daya annabi ya ce me yace kakkabar diyanka a baya suna tambaye mutane to ne su Allah ce mai ba ai arziki na Allah ne ya bata eh to ya ne ya kai yanzu ya ne zan yi so zan yi a kudu kudu ya tattauna ne zan yi bai ba ci aka buge uber ya ne ya kai ya kai ya ne zan yi mai so zan yi ka Allah sa shiga cikin wannan irin abubuwan da nake wani eh education ilimi kenan kawai mace ka kashe kanka ka tabbatar da education in tallafan makaranta in ka buga ka buga ba ta kan dare ya doka ai wata kan dare ya doka ko za ta kuwa ko din ki iya kuma da wuri kenan duk wanda take ni ta shiga wannan darure in mai ilimi ta fatta wa ai batta haka nan amma dai da kin mutum muna ganin sai su ta zo an bar miki iya takwas kin kasa a bara ke ce mai addu'a ke ce cin kasuwa nan kin wuce daga gidan iyan a firgice yana babu zahin kai wakar da cikin tukuna wa annan basira a farki ya ce kira su eh wata aiki yanzu zahin kai ba ga mata Allah wakar da cikin tukun da ba yi zamanin ne eh a farki ya mata su yi dogon karatu ba karami ba ma dogo shi ne society tunda su mata su ne fondation su ne fondation yin al'umma in al'umma ta gyaru in mata suka gyaru al'umma ta fi gyaruwa in mata suka lalace al'umma ta fi lalacewa in mata suka gyaru ta yi karatu ta yi boko ta yi muhammadiya ta yi dogon karatu ta kwace duk da wannan abin ya zo mata ka koro ta ko ka sake ta ko ka mutu ko kai ne tana iya shirin rol in gida ta zaman to namiji eh amma dai yanzu in ba yi ba wannan shine ka karanta al'umma zai ga mace shekara arba'in da aure a wato tana kasar eh eh shekara arba'in da aure in wannan ta shiga wani siyasa sai ta wato tana yi eh iyan komi su yi ne yawa kenan ba a zahin kan nan a ce wa kan na bibiyu tukunna in ka ce wa kan na bibiyu tukunna sai ka ka kuma ba ya zai ka ba nan sai dai ka guda wa kullum mu'minina ya baduna min absari hinna aya biyu ita wacce ita aya in ka su ka dauki zahin kai sai ka wace aya wa karna bi biyuti kunna wala tabari da tabari da jahiliyyati ula ayi Qur'an ta cewa a cewa mata su tabbata a cikin gidajen su ina ayi wata aya ne sai ka sai ba a kaza ba alakul haram dogon karatu haram kaza kaza duk girka ta rikita mutane duka kawai to ka kore kogomi kafirci ne busa huta ba busa idan ne kaza kaza mun ji wa kana bi biyuti kunna ai tana nan ko to kuma ayi guda ta ce ai ai a wannan ma ci gaba da ai ta tai wala tabarijin tabarijin jahiliya da ula ku tabbata a cikin gidajen ku amma dai kakku ku ta irin wutan jahiliya kenan da kwai da kwai wutai dai kenan na biyu kuma ai ta yi wa kulli mana ya ga dudun min abu salihin abinda ake so kawai ka sa musu imani sai rumtse idan su kasi wani abuwa in ka sa mace imani sai ta taka ma ko ina sai karatun sai ne in ka sa mace imani Allah zai kiyaye kawai kai mata addu'a ka yi mata idika so Allah sai ya yi ba eh amma dai zai ga sai ta Allah ne eh a rage zai ga tuntu miliyan da muke ciki da zamanin da muke ciki a ba da su su yi sai ma shi ke muke eh ba cewa eh a ba su yi karatu ko ba abin da mutum ya auna unguwarsa ba ai mutum ya auna ba ai riga ce wannan ake wani mutum ya shiga gidan yan uwan shi auna eh mu ce shi gidan yan uwan shi da abokan zama da ne ya auna in kai zahin kan nan a ƙarshe kai kai ka kware ta eh ka sa ta yi lafal ta yi makaranta in ba ta yi ilimi ke ka kai ta yi wai eh kun da ilimi ke ka kai ta yi dogon karatu eh ko ni ka kashe ta shi dan wai uyihin nan ƙarƙashin uyihin nan ai kamar ta dogon karatu shi wancan hadisin na sa'ad bin abi waqas wanda yake zai rawa duke shi ya ce a wai ya ce a wannan fara ra'ayi na ne nake faɗi ba don na san da kuma ra'ayin wanda yan zan ta yi ko mata musu aure ni wannan ra'ayi na ne ba dole eh ra'ayi na ne nake faɗi akan karatun eh eh da ko wani ra'ayi shi ai yan zan ne mata ta ba ta yi aiki ba mata ta ba ta wata ba kai ta zai kai wannan ba ra'ayi na ne eh ma ra'ayi na ne mutum da ya dogon eh wannan yana dogon tani sai kai imagine ka mutu yi majini ai ba san an sani Allah zai tsare kowa kuma kowa Allah rubuta arzikin shi zai domin dai ai Allah da ya tsare kowa kuma ya rubuta kowa arzikin shi kuma shi ya ce a wuta a nema Allah da ya tsare kowa zai ba kowa kuma ai annabi ya san da wannan sai cewa wannan sahabin kakkabar kakkabar bayan ka suna suna tambaya ai bai ce ba Allah ne arzika kai arzika bayan ka yannan mu wake na dole sai mu hanyar yadda ba ma bar ba bayi da kura to ya ne ma bar bayi da kura ba wannan zamanin ne ce education na saba kai nake wani biyar ne ba amma ta kowa ya ce da yi eh mu ɗan ra'ayi mata su yi ila ma sha Allah ne dogon karatu sai Allah ya ishe eh wani bai amma da kowa ya ce da iya kai eh yake da yi dai ba ci tana ku yi tunani eh amma dai ra'ayi ne wannan eh mu ra'ayinmu na ayi ila ma sha Allah ne ila ma sha Allah ne shi wajen aure da ke sha da sallallahu alaihi wasallam ta yi idza ja'akum man tardawna bi dinihi wa irdihi fa zawwijuhu wa illa bikna idan aka zo ana son ku mutumin ku yarda da addini shi da musulunci shi ku aura ni to ba ka ce ba kai baka bada ta sai ta kare sai ta yi lisan sai ta yi master ɗin wata mun san wannan ai wata a gidan nasu take kare karatun to sai ka rarra ka iya saka kan dai ta mata aura a ce omon suna da ba ai a tsarari kenan amma dai ka zo ka tsare tsakiya yarinya karama mu ce ko kan ku yi kwamfulika magana da kai shi gida a yi kwamfulika magana a gane kawai menene solution in kan mu shiga mu gyara al'umma ne yake ba da shawara wannan dai ba ce da buɗe menene za a gyara al'umma tun da a yanzu muka ce menene education kuka ce mata ne ko to ya ne zan yi mata ka su shiga wannan situation ya shi ne yawa ga wani eh kamar su tarbiyyar kai education din mace duk al'umma ne kawai yanzu duka je ka yanzu wanda ka je ita wani shirin jamus inda da suke ga nan mata ko baki bakin titi wanda ga sanin kawai ga sanin boy da sai me yasa suke wannan ai sun rasa mafaka ne kamar kasuwar ben dupusan ka tattaro duk mata wanda suke yawo a gari kasuwar ben dupusan isuwa rasa mafaka ne rasa mafaka ne wani abin suke suke da suna da mafaka mafi yawa ba su yi ba to ko mafakai ya za a same ta wani ai uban ne ya an bar su ga sanar yan uwa wanda kowa na sina wani kuma kaza wani kaza yana yanzu suka kai ka gyara wannan mafakai to mu je na gaba a shi dai a banza in kai ne قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya suraƙatu mitlahu wannan na sama ne kenan wannan hadisi da saboda muka karanta shi da yace ga wata ruwa sai ya zo annabin ka ya gaya mai sai aina qala li suraqa ko to anan ka sai yace hede yace mai ya suraqa ya kai suraqa to kana yace ala adulluka shine ya rufete kenan yake ji na gaba kasar bende قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ال... مقدم بن معد معد كربة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة to ita ma wannan ruwa yace hadathana haywatu bin shuraihin qala hadathana baqiya malam baqiya bin basir an khalid an miqdam bin ma'ad al-karibi shine sahabin nan sahabin sunan shi kenan miqdam bin ma'ad al-kariba miqdam bin ma'ad kariba annahu sami'a rasul sallallahu alaihi wasallam ya qulu shi wannan miqdam bin ma'ad al-kariba shi da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ada amta nafsaka fa huwa laka sadaka ad'ama duk abin da ka ciyarwa kanka to wannan sadaka ne a gare ka Allah baka kudinka ko na aikin ka ka ciyarwa kanka to wannan shi ma ana baka ladan sadaka shine ma ad'amta nafsaka abin da ka ciyarwa kanka fa huwa laka sadaka to wannan sadaka ne a kanka wa ma ad'amta waladaka abin da ka ciyarwa danka shi ma fa huwa laka sadaka shi ma sadaka ce a gare ka wa ma ad'amta zawjaka abin da ka ciyar ga matarka shi ma fa huwa laka sadaka sadaka ne a gare ka wa ma at'amta hadimaka abin da ka ciyar wa hadimaka mai ma hidima boyinka fa huwa laka sadaka to shi ba sadaka ne a gare ka kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk abin da na samu na ciyar wa kaina da sadaka ne abin da kuma na ciyar wa ɗana sadaka ne abin da na ciyar wa matata sadaka ne to kwana abin da na ciyar wa hadim to nan karkashin hadim ka mai ma aiki ina ce mai ma aiki yanzu a gidajen mu mafi yawa kana da yan tuwo ko ka ɗauko lebur yana ma aiki ko kuma wani mai share ma gida ko da ko almajiri ma kwashe kwashe yanzu ka ɗauko wani lebur yana ma aiki a gida da yana ma aiki a gida kuɗin lebur a wuni shiga biyu na ke biyan shi to ai ko matarka a gidanka an yi tuwo kuma kai mai wadata ne kenan irin wani duk so ake sai ka kyautata in an kare to sai ka huta musu fala guda a jiki ko kuma mai tuwonka da ka ɗauko tana ma aiki ana biyan ta wani dibil ko kyan dibil a wata kenan ka rika kyautata mata kana mata filis in dai kai kana da wadata ai mu da kai mutane dama wanda suna da wadata sai ka ɗauko lebur yana ma gini a gida ko wani abuwa amma dai ba ka iya huta mai tuwa gida to su ake ka huta mai in kai wannan kamar menene sadaka ce mai tuwonka wanda ke biya ita goma a wata ko sha biyar a wata ka rika kyautata mata shi ma menene sadaka ce kenan ne yana nuna mu duk wani mai ma hidima da yake karkashin ka in kai mai wadata ne kai ne ka kyautata mai sadaka ce shi kama wannan ruwa ya ce ahmad ya hudo ta nan buhari kuma ya kata adabul mufrad ibn majah ya hudo ta albani kuma ya sa hata ita wannan wadda makaranta sai na gaba ya ce babi na 44 babun babi man kariha an ya tamanna mautul banat wanda yake kin burin mutuwai ƴaƴa mata burin kin mutuwai ƴaƴa mata ai wani zama karanta wannan ruwaye na gaba da suka wuce ai da su nuna mu darajai ƴaƴa mata ko ƴaƴa mata kili ne na shiga aljanna kai ba ƴaƴa mata ba na cikin ka hamma yayinka da kanninka su ma kili ne na shiga aljanna ƴan uwanka ko diyarka ko yarka ko kanwarka marduda zawara wadda ta komo gida ita ma kili ce ta shiga aljanna to sai mu babu na gaba ko fa a san ka nuna kai bakka san iya mata kamar iya mata yau ne suke dorawa iya mata su janyo ma magana suka sa wani are inda iya mata ba alheri ne ba an ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duka iya shi wanda ya girma da su muka ce iya mata ne ba namijin da ya girma da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ne iya shi mata sai da sai girma ya musu aure yawa fadima aure yawa ruqayya wanda ya ba usman bin affan guda biyu ko to kaga ai man babu namiji ɗaya ma amma dai matan da sai girma to sai ya ce
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا بن بن مهدي عن سفيان عن عثمان بن حارث أبي رواعي عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن to wannan ita ruwa irin wanda suke burin a jahiliya ita musulunci kan yanzu mutane ba su san iya mata eh ai da kai ayoyi da Qur'ani da suke bayani wa wai zabu shira adihim bil unsa idan aka ba ɗayan sa albishir na ya mace zaka aifa sai bata rai to wannan kafinci ne ba a san wannan ko kuma wai zabu shira adihim bima da raba lilahmani masalan zalla wajahu musawwadan huwa kasi muswadan huwa kasi kamar duk wanda aka ce ka aiho mata ka tayi mi aka samu aka ce mace sai ka dan bata rai wannan gaskiya haramu ne Allah ya hana kuma zuri za rubuta ba ko da eh ko da ake wa mata a ce mace za ta yanzu ai da kowa san ta aihu ma da ilimi ya ci gaba yanzu ai ana jiba kan ka aihu ma a ce mace ce ko namiji to ko da wanda aka wa mata ka sai aka ce mace za a aihu ma ai ka bata re kai ma ka hawwa na fa awana an hana dan zaka samu kiyama mace ka dan yi tiris ko kaga wani bala'i ne ko wani masifa ne ko wani ne kenan karanta bai ka san dai su mata kila aljanna ne dan wannan ruwa dan wannan wannan ruwa tace حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن حارث عن رواء ان ابن عمر يتي ابن عمر صحابه annabi ko ya sunan shi Abdullahi dan Umar to ibn Umar an samo da gurin shi anna rajulun kana indahu yana zamne a gurin shi yana zamne anna rajulun kana indahu kuma da ko wani mutum a gurin shi kamar ibn Umar yana zamne inda yake ba da karatu kuma da kai wani namiji a gurin shi wala hu banatu shi kuma wannan namijin da yake gunin Umar ibn Umar yana da iya mata fatamanna mautu kunna a hira sai ke cewa ɗan nan na mata ina ma su mutu yadda faɗin wannan fagadi ba ibn Umar sai sahabin annabi ibn Umar sai yayi hushi hushi sosai fa qala sai ya ce anta kunna kai kake ciyar da su kai kake ciyar da su zaka ga cewa ina ma su mutu kenan ai wannan ayat Qur'ani ce wata ko me wata ayat ce nahanu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzuta ku da biyan wala taqtulu auladakum hashiyatin imlaq kar ku kashe iyan ku dan tsoron talauci musamman iya mata ko kuma kai buri kaka samu iya mata dan saboda kaya ko ko magana ko wani abuwa Allah ce nahanu narzuquhum mu muke arzuta ku da ku da iyan matan naku gaba daya kenan kaga wannan shi namijin da ya yi gurin wannan sai ibn umar ya tsawace shi ya ɓata rai har ya gaya magana ce kai kake arzikin naka mata kenan wannan ruwan kake koya mun san iya mata da kuma ka ai gurin ni mata ta kar ta aiho mace shi da Allah kadai ya san nagari zaka aiho zaka aiho in kace kai san namijin sai Allah ya aiho ma namijin a aikowa wani katon amfani ya hana kan gari yawo a gari ko ina yawa aka yi duk ko ina da dokuwa magana ko eh ya shige ake ko ina aka ce dokuwa magana ana tsiri ma ko ina ana dan wani eh wani ko kuma ai ai a tosai mata ma sai su a tosai uwa ko uba wani to sai nan eh mata yi su kuma amma wadata yanzu Allah ga danka namiji nan Allah ba shi wadata ga ya kamata Allah ba ta wadata ba zai ta taimaka ba mace ta taimaka tun da shi wannan namiji wata nan in wani ya yi ta taimaka mata shi ma da ɗan ƙoyin shi shi eh to amma dai mace ta yi sosai kai duka hudda wannan hadisan nan kaɗai in gabi na albishir da duk wanda Allah ba shi iya mata guda uku yayi kaza yayi kaza aljanna ne shi kaɗai ya ce isa to sai babina lokacin kofar sura babu na arba'in da biyar ce babun alwaladu ya ce shi ɗa mabhalatun yana sa ruwa ko majbanatun yana sa tsoro to sai mu ji ruwa tsoro ɗa yana sa wannan sai ce قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن عبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجع فقال كيف خلفت أي بنية فقلت له فقال أعز علي
والولد والولد الوضع الوط to yace hadathana abdullahi bin salih abdullahi bin salih ya bamu labari kale yace hadathana laisu daga laisu kale yace kataba ilayya hisham hisham ya rubuto zuwa gare ni an abihi daga baban shi wani hisham na hisham bin urwa bin الزبير zubair bin Awwam.
awwa yawa hisham bin urwa urwa bin zubair zubair bin awwa kenan yace kataba ilayya hisham hisham ya rubuto zuwa gare ni an abihi daga baban shi urwa an aisha daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wa sallama siddiqa bint siddiq qalat tace qala abubakar abubakar siddiq yace ita siddiqa ta ce abubakar siddiq ya ce ala abubakar yauman abubakar siddiq ya ce wata rana wallahi ma alal wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min umar abubakar yi wannan magana kenan nan magana abubakar ce abubakar ya ce wallahi na rantsa da Allah babu wani a fusa fuskar ƙasa wanda na san shi daga umar kenan abubakar ya nuna nan ya fi san umar bin hadab da kowa kenan haka yi ko wallahi na rantse da Allah ma ala wajhil ardi babu kowa a bisa fuskar kasa rajulun wani mutum ahabbu ilayya wanda nahi san shi min umar tamka umar kenan ka dauki wannan magana ta Abubakar ya hi san kowa da umar ko to ya waga wannan magana waga wannan magana Aisha ko to ya ga Aisha wannan magana sai ya fita shine yace ne falan ma haraja kuma da ya guta raja'a sai komo bai ce ya ga Aisha wannan magana ya ce wallahi babu wani a doron kasa wanda ne so tamkar Umar sai ya guta da ya guta kuma sai ya komo gurin Aisha faqala sai ya ce wa Aisha kai fa halabtu ai bunayyatu ya kai fa halabtu ya ya ne na rantsi ai bunayyatu yake iyata kenan da wata ga wannan magana ya ba sai ba shi ne ya komo sai ya ce wa Aisha ya ya ne na yi rantsuwa ɗazu sai ya ce fakultu lahu aisha ce he na gaya mai na ce ka ce wallahi babu wanda yi suruwa a gare ka masu hausar ƙasa tamkai umar dan hata ko to faƙala sai abubakar ya ce a'a ba haka nake ne ba a azu alayya wanda nake yi girman shi ba so ba yana in so ne ke da so a azu alayya wanda nake yi girman shi nake ne sai ya ce walwaladu alwadu domin shi yaro ɗanka san shi a zuke kenan har yaro ta ya gaya mata ya ga a ita hiso eh kenan da wani titin ɗin wanda yake yaro yana sa ruwa da tsoro sai je dan ya komo ya ce mata a'a ba abin da ke ni wanda ya yi da ke ga girman shi a musa a musa wasu kasa ba mu tamkar umar amma in soyayya ce ke mai so kenan duk duniya ai mutum ya yi san ɗan shi da kowa da wani ai ɗanka duk abin da yake ka gero gurin uban ka cewa na dan iska ya sannan naka ko kaza kaza ai ko da uban ya kiwa daga ko koi kai maki shi ne eh duk abin da dan mutum yake ai sai da hikima kake zawa a saita shi ba ka zo ka ci mutuncin da a gurin uban shi ko gurin uwan shi dan wannan shine magana wannan annabi yake walwaladu alwadu me wannan walwaladu alwadu sanda a cikin zuciye kai ma baka san ba kana so duk daga an taba tsanka duk laifin tsanka wasu in ka gani in an taba shi kana jika da ma shine walwalatu alwal san da yana yana cikin zuciya kenan shi yasa abubakar sai ya gumu ya gyara magana shi ya nuna kenan ya yi san aisha da kowa kenan zan mu gane wannan ruwaye baitin ta ga mu mu kula da su kuma ya nuna mu kowa ko yana san san da a zuciya kenan dole in musu tarbiya sai mu bi a hankali tunda shi san ɗanka a zuciya yake da wannan ke ga wani duk ayi ayi bai ga laifin shi saboda soyayya da a zuciya take kai ma baka san wani abin da yake ba to ina ga lokacin sallah sai mu tsaya daga nan da fatan abin da muka karanta Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk sai mu tashi hadisi na 85 bayan sallah insha Allah gobe kamar yadda ni mai bayani jiya da yau gobe azumin arfa a tattuna mutane gobe rana ce ta arfa da ake ɗaukan azumi kuma a nan a cikin karatu da muke ainihin hadisi nan na adda a rana arfa ko wace ce adda da ake a rana arfa wace adda ce ake wani mun sha wani لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وهو ala kulli shay'in qadir ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayya abinda na wadi ni da annabawa da suke bayana ranar arfa wannan ne a shekarar arfa kenan mu da bamu can sai ni azumi sai ni ta faɗin wannan an samo ruwawi daga tabi'ai da suka wuce manyan malamai ranar arfa har zama ma suke gaba ɗaya a masallaci su ta'adda duk wani tambayoyinka na na shekara abin da yake so wani yake cewa duk abin da ya tambaya na ranar arfa sai ya same shi a shekarar kenan mutum a ranar alfasu ake ka keɓance wata rana ka yi ta roƙon ubangiji abin da yake so na shekara da tasbihi da sadaka da wani adda da ya faɗi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh